بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء ما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan yammaci na lahadi sha shida ga watan ramadan a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar ta hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda kuma shine sha uku ga watan bakwai a shekara ta dubu biyu da goma sha hudu a lissafin minadiya a ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma a jiya darasin da muka tsaya kansa muna cikin karanta abinda malam sa'adi ya ambata dangane da fassarar fadin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuha alladhina amanu la tubtilu sadaqatikum ko ai nan ne ko ba mu karasa ba haka ne to insha Allah za mu karasa wannan sai kuma mu je ga aya ta gaba insha Allah ina to abin nan ne ko mu bari mu ji wasu daga cikin fa'idoji na ayar don ina ga shine yanzu a hannuna system din ya dan samu matsala ko in karbi wannan naka kafin ya gyaru insha Allah mu karasa karanta nassin shi malam sa'adi ko sai mu dawo insha Allah lokacin wannan ya daidaita sai mu shiga ma daidai yawa yawa na gode a matsakko daga inda zancen zai fi daɗin ji bayan sai fatara kahu saldan sai ce ai laisa alaihi shay'un min turab wato sai bar shi haka ba komai a kansa wato ba komai na wannan ƙasa mana dai a misalin da ya bayar dangane da mutumin da ya sa ko aka sa ƙasa a kan dutse dutsen kuma mai santsi ruwan sama ya zo ya tafi da abin kaga ba a bar komai a kai ba to shine sai ke cewa فكذلك حال هذا المرائي هكذا حال شي wannan mutumin mai riya qalbuhu ghalib zuciyarsa ta yi tauri da kauri qasu ta tsaikashe bi manzilati safwan kamar dai kai ka ce wato wannan dutse ne wa sadaqatuhu hakanan sadakan nan tasa da ya bayar wa nahuha da makamancinta min a'malihi na ayyukansa bi manzilati turabi ita ce kamar wannan yayi da aka zuba akan dutse allazi ala safwa idza ra'a al-jahil bi halihi dhanna annahu ardun zakiyya wanda bai san halinsa ba shine ma'anar al-jahilu bi halihi wanda bai san halin da wannan mutumin ke ciki ba in ya hango abu ko kuma halin da dutsen ke ciki ba zai dauka tunda ya ga rairayi akan dutse zai dauka ƙasa ce wadda take ta dace a yi noma a kuma yi shuka a kanta don a noma wani abu shine ardu zakiya wato ƙasa mai tsarki kuma mai haɓaka zaki nan ana nufin daga zaka'i ne zaka'i dama ma'anansa nama'i ƙaruwa haɓaka yawa ita ake nufi a nan da zalim zaka'i shine kwanya kwakwalwa ta fahimta memory mai ƙarfi in zalim ne amma zalim ne na shine na zakka shi yasa zakka ana kiranta zakka saboda tsarkake zuciya da tsarkake dukiya da take to shine ce bi halihi zanna annahu ardun zakiyatun qabilatun lin nabat wanda za ta karbi ayi noma kuma wato a shuka wani abu a cikin ta sannan sai ce fa idan kashafat haqiqatu halihi amma idan haƙiƙanin halinsa ya bayyana aka bankaɗe shi aka gane zana zalika turab sai wannan wato rairayi ya tafi wata bayyana anna amalahu bi manzilati sarabi sai bayyana aikinsa sai ya zama kamar kawalwalniya ba hakika ba wa anna qalbahu ghayru sami'in li nabati zar'i kuma zuciyarsa ma bata dace wato da a sa mata wani nabati ba wato ta tsirar da wani abu na alheri ba wa zaka'ihi da karuwarsa alaihi akan bal riya'u alladhi fihi amma riyar da take cikin wannan zuciya wal iradatul khabitha da kuma manufofi miyagu marasa kyau tamna'u min intifa'ihi bi shay'in min amalihi wannan su suke hana shi ya amfanu da wani abu na aikin sa fa haza don haka ne Allah madauki ce la yaqdiruna ala shay'in min a'malihim allati iktasabuha ma'ana ba su da damar ba su da iko akan wani abu na daga ayyukan su waɗanda suka tsoro wuta har su fa'idanta da su لأنهم وضعوها في غير موضعها saboda sun sa wannan ayyukan ba a wurin da ko bigiran da suka dace ba wa ja'aluha li makhluqin mithlihi kuma suka sanya ayyukan ga maimakon su sa su ga abin halitta sai suka sa su ga dan uwansu abin halitta wato suka bauta wani dan adam la yamliku lahum darara wala naf'a shi wannan dan adam din ko abin halittar bai mallaki komai ba gare su na tunkuɗe cuta ko kuma kawo musu wani amfani وانصرفوا عن عبادة من تنفعهم عبادته آه عبادته sannan kuma suka koma wato suka kauda kansu daga barin wanda bautarsa ita za ta yi musu amfani shine Allah subhanahu wa ta'ala fa sarafa Allah qulubahum anil hidayah dan haka ne ma Allah sai kauda zukatansu daga shari'a fali hada qala shi yasa yace wallahu la yahdi qaumal kafirin Allah baya shi yadda mutanen da suke kafirai to wannan shine daga nan insha Allah zamu kai mu ji fa'idoji kaɗan daga cikin abin da Allah hore malamai suka ambata dangane da wannan wato aya daga cikin fa'idojin a wannan aya haramcin cutarwa da kuma gori wannan ba sai mun tsaya a kai ba sannan za mu fahimci har yanzu balagatul qur'an cewa alqur'ani Allah subhanahu ta'ala ya yi balaga matukar balaga a ciki me balaga kyawun zubin zance da iya fidda magana da ma'ana ta bayyana ko yawa to wannan shine Allah subhanahu wataala kun ga irin misalan da ya bayar ya zo da shi da siga ta kwatance na wasu abubuwan da duk jahilcin mutum ba zai kasa ganewa ba kuma dama magana ana siffanta ta da kyau da balaga da fasaha in mai sauraro ya gane ta shi sa ko wa'azi take an fi so ka yi magana da yadda kowa zai fahimta da in hausa ce yadda kowa zai fahimce ta ba kalmomi masu tsauri ba haka in larabci ne ba sai kai ta kawo kalmomi masu tsauri sai ana tambayar ka me ma'anar kalma kaza ba yawa kalmar da kowa zai fahimta duk jahilcin sa to ita ake so wannan kuma dama ita ce tarbiyyar addini in mun lura qur'ani an saukar da shi ga suwaye ba masu falsafa bane ba masu harkar wani abu bane abin da ya dame su kawai zance ya kyau kuma mun lura har yanzu da saƙon musulunci saƙo ne da ya dace da kowa da kowa in ku saƙo ne da ya dace da kowa to ba a sa shi zubin a zubin waɗanda sun kere kowa a wani abu sai dai a sa shi a zubin da kowa ko mai ƙanƙantar fahimtar zai iya gane ba shi sa saƙon musulunci saƙo ne na amawa da kuma wasu khas da masu kuɗi da marasa kuɗi da talakawa da mai mulki da mara mulki kowa saƙon musulunci ya dace da shi ba wanda aka yi domin su banda wasu daga cikin fa'idojin har yanzu cewa da gori da cutarwa in mutum ya yi bayan ya yi sadaka to wannan abin yana bata ladan da zai samu har yanzu gori da cutarwa kabira ne min kaba'ir zunub kabira min kaba'ir zunub ta ina aka fahimci wannan tunda an faɗi wata ukuba da za a yi a kai duk zunubin da aka faɗi ko la'ana ko uquba a kansa to shi ake cewa kaba'ir kabira ce min kaba'ir zunub ma'ana babban zunubi ne ba wai karamin zunubi bane ashe idan mutum har ta kai ga Allah subhanahu wata'ala dangane da shi yana cewa ba zai masa magana baran tashin alkiyama kaga wannan alama ce ta cewa akwai uquba akan wannan mun fahimta abu da haka tunda ba zai samu lada ba Allah kuma ya yi fushi da shi to yana nuna babban zunubi yake Allah ke yashin kamar da malamin ibn taymiya ke cewa dama kullu dhanbin rutiba alayhi uquba khassa kal bara'ati minhu wa nafi al iman wal la'na wal ghadab wal hadd wa ma asbaha dhalika wannan shi ake cewa kabira min kaba'ir dhunub ni malamin ibn taymiya duk zunubin da aka ce an haramta kuma sannan aka ce duk wanda yayi za a yi masa kaza ko dai aka ce ga uquba wata ta musamman da za a yi masa ko kuma Allah ya ce ba ruwansa da shi ko musulmi ba ruwansa da shi ko manzo Allah ya ce baya cikin mu ya nesanta shi daga cikin mutane ko kuma a ce ba mai imani bane ko a ce an tsine masa ko a ce Allah ya yi fushi da shi ko a ce akwai haddi a kansa to wannan irin zunubin shi ake ce ma kabirar zunubi hadisin Abu Dharr radiyallahu ta'ala anhu a cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa salatatu la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah mutum uku Allah ba zai musu magana baran tashin alkiyama wala yanzuru ilaihi ba zai dube su ba ma wala yuzakkihim ba zai tsarkake su ba wala hum azabun alim suna da azaba mai radadi a na farko almusbilu mai sakin tufafinsa suna jan ƙasa duk wanda yake barin tufafinsa akwai lafazin da ya zo da sau akwai lafazin da ya zo da izar nan kuma yayin itlaqin kawai isbalin bai idafarsa zuwa ga saubi ko izari ba wasu mutane suna cewa ai idan izari ne to ai mu yanzu ba izari muke sa ba annabi ya sa wando ne za ku ta sa mutane su dage wando saubi wando ne ko ba wando bane yawa da haka da wando da da riga da wando da duk tufar da mutum ke sawa saubi ya shiga cikin ta da haka duk mai sakin tufafinsa suna jan ƙasa Allah ba zai kalle shi ba ba zai masa magana ba ran tashin alƙiyama Allah tsare mu da yace wal mannan da mai yin gori abin da shi yasa aka mana wannan ma'ana duk mutumin da zai kyauta ya gori to ran tashin alƙiyama Allah ba zai kalle shi ba ba zai masa magana ba kuma yana da azaba mai ratidi kaga wannan ya nuna kenan ashe yin gori in ka bada sadaka menene babban zunubi ne kun fahimci abin da sa aka wannan hadisi yawa sannan kuma wal munfiqi sil'atahu bil halif al kadhib da mai tallan hajarsa yana mai rantsuwa ta ƙarya almunfiq infaqi nan abin da ake nufi talla mai daga mai tarwidi wanda ke cewa a zo a sai kayana a zo a sai kaza a zo a sai kaza in an zo sai kuma ce wallahi tallahi ba kaza alhali akwai to mai wannan shi ma Allah madauki ba zai kalle shi ba ba zai masa magana ba kuma yana da azaba mai radadi ran tashin alkiyama Allah tsare mu sannan daga cikin abin nan fa'idojin har yanzu tahrimu mura'atin nas bil amali salih haramcin mutum ya rika nuna mutane aikin sa na kwarai aikin ka na kwarai mutane ba sa bukatar ka nuna musu ka yi tsakaninka da ubangiji shi sa babbar hanyar a fita daga riya da magabata salaf suke karantar da mu mutum ya saba da ɓoye aikinsa in kana son ka fita daga riya ka fita daga munafinci kuma to ka saba da ɓoye aikinka musamman ka saba da sallar dare sallah da daddare ka tashi lokacin da ba kowa ba wanda ya sani har matarka bata san ka tashi ba ka tashe ta ka ce ta yi sallah ka tafi ka je ɗakin ka kai tai kai kadai in kuma sai idan kana son ka koya mata ne ku yi tare da makamancin wannan abin da nake son faɗa shine ka tashi ba wanda ya san kana yi ka buya in ka saba da wannan halin to insha Allah ba kai ba munafinci domin me yake kawo munafinci dama mai munafinci ne a ɓoye kana mummunan abu a bayyane kana bayyana kyakkyawan abu imani a bayyane kafirci a zuci to idan ya zama ka ɓuya tsakaninka da Allah ba wanda ya san ibada da kake sai kai da shi ai kaga zaka saba da cewa kana da ikhlasi zaka saba da baka tsoron ka wato ka nuna mutane ko mutane su ga aikinka idan kuma mutum ya samu wannan matsayin insha Allah zai kai matsayin da sawa'un a gaban mutane mutane ba sa ganin sa bai damu ba sai ka ga mutum yana karatun alkur'ani al'amash yana ba da labarin wani bawan Allah ya zo yana karanta alkur'ani da aka yi masa sallama sai ɗauki ƙur'ani sai mai da shi cikin gafakarsa sai zauna sai da mai sallamar ya zo sai ce shigo ya shigo sai su gama abin suka fita sai ɗauko ƙur'ani ya ci gaba baya so ya zo ya gan shi ga ƙur'ani a gabansa saboda kawai kada zuciyarsa ta ji daɗi mutumin zai gane yana karatun alkur'ani idan ya faɗi cewa na same shi yana karatu sai ɓoye wannan abu mamu yanzu zaka ga wani in ya ji an yi sallama ma sai taho da shi a hannunsa ko haka yana in an gaisa kuma ce to ka san abin ne sai ana yi ana duba qur'ani wannan abin yana cinye wa mutum aikinsa na farko zai san aikin Allah ba zai karɓa ba sannan kuma in ka saba da wannan to zai zama duk ayyukanka haka kake so mutane su gani kuma ba za ka samu ladan su ba Allah sauke wa minha daga cikin su anna man ra'a an-nas bi infaqihi fa fi imanihi billahi wal bil yawm al-akhir naqsu duk mutumin da yake nuna wa mutane ba da taimakon sa baya so baya koyewa sha'awar sa shine mutane su gani in dai dan riyan yake yi dan riya ba dan koyarwa ba in yana yi dan riya to imaninsa da Allah da imaninsa da ranar ƙarshe yana da tawaya yana da tawaya yau in mumini ne dama cikakke ma'ana ba mai wani abu na shirka ba to dama shine za a ce imaninsa yana da tawaya saboda wannan abu domin an samu shirka a cikin aikinsa ba za a ce kafiri ba saboda me domin riya shirka ce wata iri karama ba mai fidda mutum daga addini ba da haka shi yasa kaga malaman sunna kullum lafuzansu masu dikka ne ma'ana bai ce idan mutum ya yi riya da dukiyar da ya bayar taimako to bai yadda da Allah da manzo da ranar tashin alkiyama ba duk da cewa abinda aka wasafta hakan ne to amma in dai dan riya ne abinda za a ce shine imaninsa da Allah imaninsa da ran tashin alkiyama na is ba wai gaba ɗaya babu ba saboda me saboda ijma'in malamai akan cewa riya shirka ce karama shirka karama kuma ba ta da mutum daga addini Allah samun gane dalilin har yanzu daga cikin fa'idoji har yanzu isbatul yawmil akhir wa huwa yawmul qiyamah wannan ba sai mun tsaya kansa ba daga cikin su har yanzu anna riya'a mubtilu lil amal cewa riya tana bata aiki wannan shi ma mun yi da kuma ishara zuwa ga tahassuri su waɗannan mutane masu aiki su nuna wa mutane ko kuma in sun ba da taimako su yi gori ran tashin alkiyama za su yi nadama lokacin da nadamar kuma ba za ta yi musu amfani ba wani shine tahassuri mutum mai nadama ya ce kai suna ina ma akwai damar da zan iya wani abu ba dama tunda a ƙarshe kun ga abin da Allah ke faɗa la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu wani shine ma'anar tahassur din za su yi nadamar da ba za ta yi musu amfani ba ba su da iko akan wani abu da suka aikata saboda me ma'ana ba za su samu ladan aikin da suka aikata a duniyar nan ba kuma ba dama su dawo su sake wani kaga kenan me za a yi sai nadama sai kuka ran da nadama da kuka ba za su yi aiki ba Allah tsare mu baki daya wa min fawaid al-ayati anna man qada Allahu alayhi bil kufri la tumkinu hidayatu duk mutumin da Allah ya yi masa hukuncin cewa kafiri ne shi to ba zai shiryu ba ta me ake nufi hmm? ana nufin kafiri ba zai zama musulmi ba ba haka ake nufi ana nufin duk mutumin da Allah ya faɗa mana a ƙur'ani cewa shi kafiri ne to alama ce ko dalili ne na cewa Allah ya rubuta fi sabiqi ilmihi a lawhul mahfuz cewa kafiri ne duk wanda aka rubuta ko a lawhul mahfuz cewa kafiri ne to ba zai zama mai mumini ba don haka abin da ake nufi da kenan wallahu la yahdi al kafirin ba wai duk kada mutum ya fassara ayar nan cewa Allah baya shi da kafirai sai wata ran wani ya zo musulunta sai ka ce ah to ya qur'ani kuma Allah ya ce Allah baya shi da kafirai ga wannan ya zo musulunta abin da ake nufi wanda Allah ya rubuta tun alawul mafus cewa kafiri ne shi to Allah ba zai shirye da shi ba ba wai mun san shi bane mu ba mu san shi ba akwai kafirai ai da yawa wasu sun zo sun musulunta to wannan alawul mafus da an rubuta cewa kafirai ne amma za su zo karan su musulunta amma wanda duk kaji an ce wanda ake nufi da wallahu la yahdi al kafirin to ba duka kafirai ake nufi ba ana nufin kafiran da aka rubuta alawul mafus cewa kafirai ne su Allah ta kun gane ba rikici to mu je wa minha anna al munafiq kafir daga cikin fa'idojin wannan aya cewa munafiki kafiri ne munafiki menene kafiri ne wannan ai ba rikici inda dama wallahu la yahdi al qawm al kafirin wannan kamar da malamai suke cewa iltifati ne daga a sitabi zuwa gaiba ko kuma an wasafta wani aiki sai aka kare da hukunci akan wannan wanda ya aikata wannan sifa din mun gane misali bayan Allah subhanahu ya faɗi wancan wanda suke laifi ya ayyu allazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kallazi yunfiqu malahu ri'a an-nas famathaluhu kamathali mene كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا وانا اي صفة تأيكي يا قوة نسك إيمان kar ku bata sadakar ku da kaza da kaza duk mun ji fasara ba sai mun dau lokaci ba sannan a ƙarshe sai maimakon a ce wallahu la yahdi haula'i masu irin wannan aikin Allah baya shiryar da su sai Allah ya ce wallahu la yahdi qaumal kafirin Allah baya shiryar da kafirai ashe masu irin wannan aikin musamman wannan na ƙarshe wanda yake asali munafiki ne zuciyarsa ba dan Allah ake komai ba a bayyane akwai imani a ciki kuma akwai kafirci to kafirai shi yasa ashe munafikai kafirai ne domin Allah na ba mu labarin abin da ke cikin zukatansu Allah ta kun gani sannan daga cikin fa'idojin har yanzu mu san dai to wannan shi kenan mu bar shi haka mu bar su haka mu koma kan ayar mu yau daga malam sa'adi insha Allah sai mu ji menene abin da yake tafe mana da shi Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa masalul ladina ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير مجي مباشرة مجنة سعدي لن كلمة تيمي لوكتي بمجمع فرنسا هذا مثل ko masalin munfiqina amwalahum wannan kuma wani misalin ne daban misalin waɗanda suke ba da taimakon dukiyoyinsu ala wajhin tazku alaihi nafaqatuhu daidai ne muke ko bisa wata fuska wadda wannan abin da suka bayar na taimakon ya tsarkaka kuma zai haɓaka wa tuqbalu bihi sadaqatuhu kuma ta fuskar da ake karɓar aikinsu ma'ana nan ana zancen za mu ji su mun ji misalin waɗanda sadakar su ba a karɓa ba ko to yanzu kuma za mu ji misalin waɗanda Allah zai karɓi sadakar su su waye shine sai yake faɗin wannan yace fa qala ta'ala wa masalul ladina yunfiquna amwalahum kwatankwacin misalin waɗanda suke ba da taimakon dukiyarsu ibtigha'a mardatillahi dan neman yardar Allah wannan ibtiza'a mansubi ko maf'ulun lahu maf'ulun li ajlihi kenan ko ko kuma hali duk zai iya dauka kuma da malamin tafsiri wasu suka faɗi wannan wasu suka faɗi wancan daliban ilimi dai sun san me ake nufi da wannan ma'ana sun ba da dukiyarsu li ajli maza li ajli ibtiga wajhillah ko mardatillah ko kuma sun ba da dukiyarsu halata kaunihim mubtaghina mardatillah kun gane wannan shi ma yawa ma'ana ko bai da ma'ana siffanta mana dan me suka yi aikin ko kuma ana siffanta mana yadda suka yi aikin mun gane insha Allah yadda suka yi aikin shine sun ba da dukiyarsu da nufin da irada da kasbin neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine halin zuciyarsu a lokacin da suka bada taimakon mun gane wannan insha Allah sai ce ai qasduhum bidhalika rida rabbihim manufarsu da wannan bada taimakon shine samun yardar ubangijin su wal fawzu bi qurbihi da kuma rabauta da kusanci su samu kusanci zuwa ga Allah wa tathbitan min anfusihim da kuma tabbatarwa ga rayukansu na malamai sun tattauna kan tasbitan min dinnan ko ibtida'iyya ce ma'ana ana gaya mana masdarin sudurin wannan aikin nasu tasbitan tabbatarwa min anfusihim daga rayukansu mana tabbatarwa babu yaƙini babu babu taraddudi babu shakka sun bayar da gaske babu kokonto da ƙarfin zuciya suna sa ran Allah zai ba su sakamako shine ma'anar tasbitan wasu kuma suka ce abin da ake nufi tasbitan li anfusihim suna karfafa zuciyarsu suna karfafa rayukansu shine ma tasbitan sai suka ce min dinnan bi ma'ana li ma'ana tasbitan li anfusihim ai li nufusihim Allah ta kun gane wani ko wani to sai ce shi nan fasara da malami dauka waccan ta farko akwai kaulin qatada da kuma ash-sha'bi da al-kalbi qatada ibn da'ama as-sadusi ɗaya daga cikin tabi'ai yana cewa abinda ake nufi da tasbitan ay ihtisaban min anfusihim suna masu sa ran samun lada ma'ana wanda ya bada sadakarsa yana sa ran Allah zai bashi lada ai shi ake cewa ihtisabi to shine fassarar da qatada ya bayar um malam ash-sha'bi amir ibn sharahil ash-sha'bi shi kuma yana cewa abinda ake nufi da tasbitan shine yaqinin ma'ana sun ba da dukiyarsu suna masu yaƙinin cewa Allah zai ba su sakamako wannan kuma shine shi ma ra'ayin kalbi kamar da tsabari ya rawaito waɗannan ruwayoyi baki ɗaya to ala'ayi hali abinda ake nufi gashi malam zai fassara mana shi tasa fassara yace ai sadara infaqu ala wajhin munsharihatin lahu nafsu sakhiyatin bihi wannan larabcin ku ala wajhin sun ba da wannan taimako ne bisa fuskar wata fuska wadda munsharihatin lahun nafsu wajhin majruri bi ala munsharihatin shi kuma yana bin wajhin ne amma kuma khabar ne na jumla mubtadanta shine an-nafsu kamar a ce wannan jumlar munsharihatin lahun nafsu jumla ce da take siffanta mana wannan wajhin fuska din ma'ana kamar ka ce ala wajhin annafsu fiha ko laha munshariha shi yasa ku ga ya sa munshariha din da takuri saboda damiri ne na abin da yake mu'annas mu'annas kuma anan me nafsu mun gane abin dan haka munsharihatin lahu annafsu haka za karanta to mu je sai ce wa tasbitan min anfusihim ai sadara al-infaqu على وجه منشرحة له النفس سخية به وأن سخية كما معطوف النشيمة صفة وجه معنى مئة مليون في الأداء حوصا وأن نبه الله sun ba da wannan sadaka tasu ko taimakon nan tasu nasu wato ta wata fuska wadda zuciya da daɗin rai suka bayar shi ne malamin shari'atun lahun nafsu zuciya ta bayar cikin daɗi sakiyatin kuma mai kyauta zuciya mai kyauta mai sanya ta bayar ba mai ruwa ba dan ma'anar saha'i shine bazlu bayarwa kishiyar ruwa in shirahi kuma shine mai zuciya kirji a buɗe ma'ana hankali a nutse tayyibatun biha anfusuhum Allah ta an gani shi yasa ce la ala wajhi taraddudi basu ba da wannan taimakon bisa kokonto ba wa da'afin nafsi da kuma raunin zuciya ba raunin rai fi ikhrajiha wajen ba da taimakon to dan ku gane wannan sai fito da abin kurukuru malam sa'adu sai ce wa zalika abin da yasa na gaya maka wannan ku shine wannan wani wata siga ce ta ta'alili ma'ana wa sababu zalika dalilin haka shine annan nafaqata shi ba da taimako ka ba da dukiyarka ita wannan ko wannan hali ko wannan sifa ta ba da taimako ya aridu laha afatani akwai musibu guda biyu suke auko mata ka ɗauki dukiya ka bayar taimako yana da wata yana suna da wasu matsaloli guda biyu da suke aukawa wannan irin aiki ne ai aiki ne ka dauki dukiya ka bata ko aiki ne ko ba aiki ba to yana da akwai wasu musibu guda biyu da suke tasowa dan adam lokacin da zai bada taimakon dukiyarsa waɗannan musibu ne musiba ana nufin nan bala'i tashin hankali damuwa abin da zai iya bata aiki su ne afata ne in ma to ga na ɗaya in ma an yaqsida al-insanu biha mahmadatan nasi wa madhahum wa huwa riya' ko dai mutum ya zama yana son mutane su gode masa ne su kuma yaba masa to wannan shi ake kira riya wannan shi ne riya idan mutum ya bada dukiya da niyyar cewa mutane su gode masa a zo a ce ana saka da alheri ai kaza ai kaza ai kaza asali ya bayar ne dan a zo ana faɗar wannan din ko a je gidan rediyo a ce ya bayar ko kuma ya zama cewa yana son mutane su yaba masa ai wani ko ai mai taimako ne ai wato ba irin su kaza da kaza in niyyarsa ita ce wannan dan ai wannan mun fahimci wannan ba wai in an yi ba fa ku fahimci wannan jiya mun yi wannan zancen idan mutum ya ba da taimako sai aka yaba masa kuma aka gode masa ba tare da shi ya nema ba ba tare da dan haka ya bayar ba ba komai a kansa ko ya yi murna ya ji daɗi ba komai tunda asali ba don wannan yi ba amma yaban ya zo ne daga baya to wannan ana zancen mutumin da asalin dalilin da yasa yayi haka ya sa hannunsa a aljihu ya fito kamar zuciya ce tana gaya masa ka san fa in baka irin wannan abun to ba za a same ka da mutane ba za su dauke ka komai ba ko kuma me sa wani tunani nan gaba zai yi ne saboda wani abu zai zo da zai amfana abun mutane to duk wannan fa ina cikin abin da ba dan Allah Allah sauke mana Allah sauke kuga irin wanda misali zai yi ne ko saboda la'alla yana so ya zama zai yi zaɓe nan gaba ko zai shiga takara Allah subhanahu ta'ala shi ya san niyya wani zai iya yi don Allah wani kuma ba don haka ba kar mu hukuncin cewa duk mai yin duk mai san takara in yayin taimako kafin wannan a ce don haka ne amma in wannan abin shi ne a zuciyarsa dan nan gaba ya samu kuri a gun mutane to bai samu lada a gun Allah ba nan wannan abin da ke ba mun fahimci wannan wannan kuma Allah maɗaukaki da yake shi ne mamallakin zuciya shi ya san waye yake wani abu don kaza ko yake wani abu kuma don wani abu Allah san ta'ala ya bamu ikhlas to sai yake cewa wannan shi ake ce murya aw yukhrijuha ala khawarin ko kuma ya fidda ita bisa rauni tsoro khawar wa da'fi azimati da kuma raunin kuduri wa taraddudin da kai kawo zuciyar bata tsaya guda ba to wannan musifa ta biyu kenan mun ji musifa ta farko ita ce me riya kai dan yabo na mutane ko a gode maka na biyu shine ya zama kana taraddudi ka bayar ne to wallahi abin ne in na bada wannan ban san ran da wani irin sa zai sake dawowa ba irin wannan abu aina zuwa wa dan adam yau ko ni ko kai kowa wani lokacin zaka bada wani abu sai ka to daga wannan fa ba wani kuma in an jima ko nan gaba me za yaushe zaka sake samuwa abin da zai maye wannan duk a taraddudi ne wannan kada kai taraddudi dauki ka bayar don Allah mun fahimci wannan to shi ne abin da ke ce fa haula'i salimu min hataini al-afataini wanda ake magana a kansu a wannan ayar to su ne waɗanda suka kubuta daga wannan musibin guda biyu sun bayar da me na farko fa anfaqu ibtiga mardatillah kaga ba da yake sun ba da dukiyarsu asalin abin da yasa suka bayar dan Allah ya yarda da su kun ga an yi maganin musifa ta farko ko la li ghairi dalika ba dan wani abu wanda ba wannan ba min al maqasidi daga manufofi wa tathbitan min anfusihim kuma sun bayar da tabbatarwa babu wato rawar zuciya babu rauni a zuciyarsu wajen bayarwa din to wannan kun ga ya dauki fassarar mai ake nufi da tathbitan shine me adamu shakki wa taraddudi shine fassarar malam ash-sha'bi wato yaqina ai insha kun gane wannan wato ashe kenan kowanne daidai ne a ciki duk wannan fassara kowace ka ɗauka daidai ne tun da dama mafi yawan a saɓanin da magabata suke yi wajen fassara alƙur'ani sabani wanda iri na tanawu'i ikhtilafu tanawu'i la ikhtilafu tadaddi wanda zalibi shi muke samu a cikin littafai na malamai wannan yace abu kaza kaza ake nufi wannan yace abu kaza kaza ake nufi kuma sai mu ga dukkan su ma'anoni ne waɗanda za su iya ɗauka to ne yace fa haula ikalmu min hatayn min afatayn fa anfaqu ibtigha'a mardati Allah la li ghayri dhalika min al maqasid wa tathbitan min anfusihim sai yace fa mathalu nafaqati haula'i to kwatankwacin misalin ciyarwar waɗannan taimakon waɗannan sadakar waɗannan mutanen ka matsali jannati kamar wani lambu ne janna ne ana nufin lambu gona lambu ai kasiratul ashjari asali dama ana kiran lambu janna saboda mu me yasa ake ce mata janna ba raudar kawai ba saboda bishiyoyin da tsire-tsiren a liƙe suke da juna sun lulluɓe ba a ganowa cikinsa daga waje sosai haka daga ciki ba a ganin waje sosai kamar yadda garkuwa da ake ce mata junna kuma ita sunanta junna ita kuma ita kuma take kare mutum ai shi san kasan lafazin ko abin nan ilimin istiqaqin kalmomi za ka ga fahimtar ma'anonin kalmomi zai ma sauki a larabci mun fahimci wannan wato an samo lafazin aljanna ne ita ma saboda yawan abin da ke ciki na wato tsire-tsire da za su kare saboda ɗan adam a ɗabi'arsa yana son koren tsire-tsire ke sa da duk abin da za a yi ado da shi na wani gida da za a burge za ga za a zagaye shi da yan shuke-shuke kuma ko masu bincike sun tabbatar da kallon koren kala musamman na ɗabi'a yana ƙara ƙarfin ido da mai likitoci haka suka ce kallon koren kala mai na tsirin ɗabi'a ka rika kallon ciyayi da bishiyoyi to yana ƙara mutum ƙarfin ido maimakon kallon wani abu daban kallon abu mai haske da yawa kun ba yana da raunin ido ba to amma green wata wata ko an ce shi launin kore launi ne mu'tadil mai dan adalci adalci ba mai tsanani bane ba zai cutar ba to shi yasa komai Allah maɗaukaki ya nuna muhimmancin sa za ga akwai amfanin sa to shine sai kamar sali jannatin ai kasiratul ashjari a wato lambu mai bishiyoyi da yawa ghaziratul zilali mai inuwoyi da yawa a gani mai inuwa da yawa ghazira abinda an ce ghazir ma'ana kasir mai yawa min al-ijtinani an samu wannan kalma ne daga ijtinan ijtinan shine as-satru in an ce ijtanna bi ma'ana istatara yawa ya shi yasa kun kamar kamar ne na faɗa aljunna garkuwa mutum ya suturce kansa da ita ku kyale da wannan harkokin larabcin mu dauki manyan darussan yace li satri ashjariha ma fiha saboda bishiyoyin suna suturce abin da ke ciki shi yasa ake kiransu haka yace wa hadhihi aljannatu to ita wannan aljanna ko lambu wannan gonar bi rabwatin tana saman wata jigawa rabuwa shine jigawa kun ji sunan jihar ku kenan ko rabuwa wato jigawa ai meye ma'anar jigawa wani kafin a jihar jigawa bai san kalmar jigawa mai take nufi ba tsakani da Allah jigawa shine idan ka kama in ce maka kawai abin da kake gani na tudun nan sama da ƙasa in ka kama daga kyawa kafin ka je jahu duk wanda ya bi wannan hanyar wannan tudun da kwarin haka shi ake ce ma jigawa yawwa to wanda zai gonarsa a irin wannan wuri shi ne wannan gonar da zamu ji siffarta ya ce kamar gona ce da aka yi ta bi rabuwatin a jigawa ai mahallin murtafi'in shi ne wuri maɗaukaki bohin lishamsi wanda yake bayyane ga rana ku tambayi masu harkar agriculture sun san muhimmancin rana ga tsiro duk tsiron da baya ganin rana ko yana samun ruwa duk ruwan da ake na sama in baya samun rana me yake faruwa zai mutu da haka ruwan sama ba shi kadai ake bukata ba in an same shi to kuma sai an samu rana shi sa in marka marka ta yawa wani lokacin manomi zai ce to Allah kawo bushi kuma to wannan bushin fa'idarsa rana tana wato samar da amfani babba ga tsirrai to shine wannan abin da ke nufi sai dhahin li shamsi fi awwalin nahari wa wasatihi wa akhirih shine yana samun wato a bayyane shi shi wannan wurin zaka ga galibi in dai rana ta fita to wurin da yake fara ganin rana ai shine mai tudu ko don haka idan farkon inda safe ne in rana ta fara fitowa ina take fara samu tudu idan kuma rana tana tsakiya ba dama dai ta rabu da gun tudu in rana ta tafi za ta faɗi ko ina gun inuwa ne amma ban da tudu kun fahimci wannan abu to shine ma'ana fi awwalin nahari wa wasatihi wa akhirihi to duk inda baya rasa rana a irin wannan ne bayan ya samu ruwa isasshe to za ka ga amfanin sa yafi wato fitowa yace fa thimaruhu aktharu thimari zaka ga cewa wannan wurin yafi yin wato amfanin gona dan itacen da za a samu ko amfanin gona da za a samu yafi yawa min haythu kimiyya wa ahsanuha ya kuma fi kyau ya fi kyau maimakon a samu wurin da yake ruwa ne koyaushe ba a samu rana ko kuma wurin da rana ce koyaushe ruwa ba ya tsayawa mun fahimci wannan yawa don haka shi ma kun ga tudun jigawa ba tudu mai yawa wanda kuma gaba daya in an yi ruwan gaba daya ya sauko kasa ba a'a wanda yake wani abu zai tsaya shi yasa za ka ga masu yin kunyaya suke yin ta kunyar jigawa duk ba ku sani ba ko ana yin ta idan haka ta snowfin to haka ake yi ko ba haka ba dan ruwan ya samu inda zai tsaya in ba haka ba gaba ɗaya in ya gangaro to ba zai tsaya a sama ya amfana ba ba noman nake ba amma dai ku bincika ku yawwa sai yake cewa laysat bi mahallin nazilin anir riyahi wa shamsi wannan gona ko lambu ba ƙasa yake shine nazilin ba wuri ne wanda yake ƙasa inda iska za ta same shi da rana za ta same shi ba wato bayan buƙatar iska tsirrai kuma bukatar rana muka zance ko to tsirrai kuma suna bukatar mai iska idan ƙasa ta yi yawa iska in ta kaɗo tudun nan zai tare na ƙasa ba zai samu ba amma wanda yake sama fa zai samu rana zai samu iska ga ruwa kuma a wurinsa fa asabaha ai tilkal jannata allati bi rabwatin wannan lambun wanda yake saman ko wurin jigawa dinnan asabaha wabilu sai ruwa ma makon ruwa mai yawa sai ya same ta wannan gonin ma'ana ya shiga wannan lambu ya jika shi jagab wa huwa al-matarul ghazir shine dai ruwa mai yawa to in aka yi haka ga rana ta samu ga iska ta samu ga ruwan sama ya zo mai yawa me zai faru kenan Allah ce fa'atat ukulaha da ifaini sai ta sai ta bada ta haifar da ta tsirar da ukulaha thimaraha kenan amfaninta sai ya zama ya zo da ifaini ninki biyu in an kwatanta ga wani wurin wanda ba wannan ba shine ma'anan da ifaini sai ce ai tada'afat samaratuha li tibi ardiha wato wannan yan itace ko amfanin da za a samu na gona a wannan wuri sai ya ninka ya ninka li tibi ardiha saboda tsaftar da dadin da kyan wannan kasar wa wujudil asbabil mujibati lidalika da kuma samun sabub da samun sabubban da suke wajabta samun haka din na wani sabubba kamar samun rana da kuma samun iska yawa bayan kuma ruwan sama to sai yake cewa wa husulil ma'il kathir da kuma samun ruwa alladhi yunammiha wa yukammiluha da samun ruwa mai yawa wanda yake haɓaka ta kuma yake kammala ta ta cika sai Allah ya ce fa illam yusibha wabilu to ita irin wannan gonar fa bari mu ji fa in lam yusibha wabilun in ruwan sama ma ma mako babba mai yawa bai same ta ba fa qallun to ruwa kaɗan ma ai yakfiha zai ishe ta shine ma'anar fa qallun sai ce ai matarun qalilun yakfiha li tibi manbatiha ruwa kaɗan ma ya ishe ta saboda kyawun da tsaftar da tsarkin wannan wurin matsirar shi wannan inda wannan ake yin gona din ko noman yace fa hadhihi to kun ga yanzu kun gane wannan misalin ga yadda zaka fahimci misalin an dai kawo mana surar sa sai yace fa hadhihi halatul munfiqina ahli an-nafaqati al-kathirati wal-qalilati kullun ala hasabi halihi yace wannan shine halin al-munfiqina masu bada taimako ahli an-nafaqati al-kathira wal-qalila masu bada taimako da yawa da masu bada taimako kaɗan ma kullum kowanne ɗaya daga cikinsu ala hasabi halihi gwargwadon halinsa in Allah ya baka da yawa ka bayar da yawa wanda Allah ya ba kaɗan ya ba kaɗan kaga dai in an samu wancan niyyar ta farko ibtiza mardatillah wa tathbitan min anfusihim in aka samu wannan to ko kaɗan ne ko da yawa ya isa shine ma'anar wannan fa in lam yusibha wabilun faqad ina jin kun gane wannan ko ma'ana domin ita in dai har mahallin nan ya dace kamar yadda wannan jigawa wuri ne da ya dace a noma to in ruwa mai yawa ne ya zo insha Allah ba za a samu korafi daga gun manomi ba zai isa in ruwa ma ba mai yawa bane kaɗan ne zai wadatar insha Allahu ba za a yi samu alamar fari a gurin ba wannan misali ne na suwa na mutane masu ba da dukiyarsu ko kaɗan ko da yawa saboda shi bayar da da yawa ko kaɗan yana da alaƙa ne da me yana da alaƙa da samu ba da alaƙa da wannan asbab din nan da muke bance to sai ce ina ne wa kullun yunamma lahu ma anfaqa atamma tanmiya kuma kowanne daga cikin su ana haɓaka masa shine yunamma lahu ana haɓaka masa ma an faƙa abin da ya ciyar ɗin nan ya bayar a tammatan miya mafi cikar wato haɓakawa wa akmalaha kuma mafi kammalarta wal munammi laha mai haɓaka ta ɗin nan kuma ita wannan sadakar da zaka bayar wanda yake haɓaka ta allazi arhamu bika min nafsika shine wanda ya fi ka kan ya fi ka kai kanka tausayin kanka wane ne Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya fi ka tausayin kanka don haka in kana hana dukiyarka don tausayin talauci to Allah yana gaya maka shi da ya fi ka tausayin kanka cewa ka bayar din shi zai mai maka kuma tun a gonar zai haɓaka maka in abin amfanin gona ne in kuma dukiya ce haka ka bayar ka gani Allah zai rubanya maka kasuwancinka a sa albarka duk abin da ka sa alheri a ciki kamar ku ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba addu'a yayi wasu daga cikin sahabbai wani sahabi da ya masa addu'a ya Allah ka sanya ya zama mai cin riba wato a cinikinsa ya zama duk inda aka yi ciniki da shi shike cin riba tun daga wannan addu'ar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda me saka'i don haka ba buƙatar mutum ya rowa rowa ba a buƙatar ta a rayuwa domin abin nan ba naka bane mu gaggawa ne mu kammala sai ki cewa arhamu bika min nafsik alladhi yuridu maslahataka shine wanda yake nufin gyaranka maslaharka alherinka yake so haithu la turiduha ta inda ma kai baka nufi shi yana nufin ka samu alheri da'iman ta inda kai kuma baka nufin ma ka samu alherin ta ko ina akwai abin da an gaya maka zai cuce ka sai ka je kana aikata shi kaga kamar kai ne baka son maslahar kanka Allah ko da yake son maslahar ka sai ce kai aikin alheri saboda aikin alheri zai amfane ka kuma ka bar mummunan aiki saboda mummunan aiki zai cuce ka ya san maslaha kai ko da baka san maslahar hatta ta kanka ba in an ce ka yi aikin alheri sai ka ƙi an ce ka bar mummunan aiki sai ka aikata saboda me kai baka san maslahar kanka ba to wanda ya san maslahar kanka fiye da kai kanka shi yake gaya maka ga yadda zaka yi da dukiyarka don haka kar kai taraddudi kai tasbita min anfusikum kuma kar kai riya kai ibtiga amarzatillah yawa sai yake cewa fayalallah wannan sifa ce ta mustaghisi in mutum yana istigasa kan mutum wai yo Allah irin in kai in abu yana daɗi ba haushe ne yake cewa wai yo Allah amma ba fa na kai so ba na tashin hankali kai wannan daɗi da yawa yake to shine mutum ya ce ya lallah to fa ya lallah in ji malam sa'adi law qaddara wujudu bustani ku ji wani misali da malam sa'adi wannan kuma bayan ya gama mana tafsiri zai mana wa'azi wata nasiha ce mai ratsa jiki yana cewa لو قدر وجود بستان في هذه الدار بهذه الصفة da za mu kaddara akwai wani lambu mai irin wannan sifar da aka ambata bi rabwatin kuma asaba hawa bi fa'atat ukulaha da'ifain fa in lam yusibha wabil fatal saboda dadin gurin da kyansa da a ce akwai irin wannan gonar ko lambun a wannan rayuwar ta duniya shine bi hadhihi dari a wannan duniyar sai ce la'asra'at ilaihi alhimamu da himmomin mutane din sun yi gaggawa sun tafi gun wannan wurin ai ta fada akan a mallake shi ko wata zahamat alaihi kullu ahadin kuma da kowa ya yi kokowa akan ya samu da an ta gogayya da juna jincurundo a yi dandazo ana ture-ture don aje a samu wannan wuri wajen mallakarsa wannan ya ce shi ya fara kawo wannan shi ya fara kawo kai bukarsa wannan shi ya fara kawo kaza shine zai saya saboda kowa so yake ya samu wannan wuri wanda Allah madauki ya siffanta mana ana inda a ce akwai a duniya sai ce wala hasala liqtitalu indahu kai da yaki ma za a yi a wurin fada za a yi da kokawa da an san wannan abun akwai a duniya dan me sai ce ma'an qida'i hadhihi dar tare da cewa wannan duniyar za ta zo ta kare wa fana'iha da karewa ta dai in ƙiba'i shine ma'ana karewa ta yanke da fana'iha a ce ta ƙare wa kafrati afatiha da tsananin bala'o'i da suke zuwa yanzu waccan wannan misalin da Allah maɗauke ba mu ai inda za a same ta wadda Allah zai ba kiyaye babu musifa ba ba wani tashin hankali ba fari ba komai ba ƙwari duk an kore su babu tsuntsaye ba za su zo su cinye abin ba duk Allah zai kiyaye inda za a ce ga wata gona ba wata musiba da za ta same ta a duniyan nan kuma ba buƙatar komai duk shekara kowanne juyi ba zancen tsoron fari ruwa zai zo tabbas da Allah masu kuɗi ba za su yi kokon wajen su sai wannan gurin ba wani ma a irin tsari irin na zamani zai iya kashe wani dan ya mallaki gurin haka ne ko ba haka ba tare da cewa wata ran shi din zai zo ya faɗi ya mutu kuma wata duniyar ita da har da wannan gonar za a neme su babu duniyar ta tashi babu ita Allah ya tada ita an yi tashin kiyama to ina mutum yake ba zai hango kuma wadda ba ta tashi ba ita ce aljanna ta gaske ya tuno cewa ya ba da dukiyarsa don Allah ya samu irin wannan aljannar a lahira wadda ke da'iman a cikin ni'ima take ba zancen tashin hankali ba damuwa ba matsatsi ba fitina ga ma in mata ne mutum yake so ga su nan ba haila ba haihuwa to sai ne sai rayuwa ta jin daɗi kuma ba wani ba wata damuwa ma ta bakin ciki duk abin da kake so don haka Allah madauke ce walahum fihi ma tastahihi al-anfus ma dinnan kuma ta umumi ce duk abin da dan adam ransa yake so to akwai aljanna kar ka bata lokacin ka kace akwai kaza akwai kaza akwai kaza da abin da baka sani ba da wanda ka sani duk akwai to shine da yake mana wa'azi anan sai yake cewa ma'an qida'i hadhihi dar wa fana'iha wa kafarati afatiha wa shiddati nasabiha wa ana'iha da yawan wato da tsananin wahalar da take cikin ta da kunci da dai za a samu da wahala yace wa hadha thawabu alladhi dhakarahu Allah wannan sakamako wannan lada da Allah madaukaki ya ambata ka anna almu'mina yanzuru ilayhi bi'aini basirati aliman kaman mumini yana ganin sa da idansa na basira ta imani yanzu dukanmu siffanta mana wannan lambun da aka yi ba duk mun ji shauki ba ina ma namu ne to wannan ai me yasa mun ga gonan ne ainu basirar imani mana idan mu ne na basira ta imani shine nuna mana ya suranta mana har muka yadda akwai saboda Allah madauki ya gaya mana shine abin da ke nufi Allah yace da'imun mustamirun dawwame yake baya yankewa fihi anwa'ul masarrat gidan aljanna kenan akwai nau'o'i daban-daban na abubuwan wato daɗi wal farahat da farin ciki da abubuwan murna da farin ciki ya ce wa ma'a hada amma tare da haka tajidu an nufusa anhu raqidatan sai ka zo ka samu mutane rayukan mutane raqidatan suna ta bacci anhu daga wannan gidan aljanna din ga gidan aljanna Allah madaukake mana alƙawari ko kuma wannan ladan kai wannan sawabin yana anhu abin muzakkar ne ko ina komawa kan sawabi ne ma'ana wannan ladan da ake gaya mana za a samu kaga dai ba ganin sa muka yi ba amma tunda mun yi imani da wannan ayoyin ainihin wato idan mu na basira ta imani ya nuna mana cewa lalle Allah zai bada sakamako mai kyau ga duk mutumin da ya bada taimakonsa ibtiga'a mardatillah wa tathbitan min nafsihi haka ne ko ba haka ba duk mutumin da ya wannan to zai samu wancan lada da sakamako tare da cewa ba mu gani ba amma kuma wannan abun ka duba ka ga yadda mutane suna kwance suna tabbaci ba sa neman wannan abu inda wannan ta duniya sai gashi an ce har kowa za a yi wani ma zai kashe wani to ta aljanna fa ba za ta kare ba kuma kowa zai samu tasa gidajen aljanna an gama gina su a adadin dan adam kowa duk mumini da gidansa aljanna in Allah ya kaddara ba zai samu aljannan ba to sai ya wuta abin da aka rubuta masa na gidan aljanna sai ya dauka a kara ma dan uwansa mumin yayi hasara ashe ka ga kenan an riga an yi tattali ba zancen ka je ka ce ta cika baka samu wuri ba kun fahimci wannan ashe ba za ka yi fada da kowa ba akan ka samu aljanna ba za ka yi jayayya ne ba za ka kashe kan kowa ba akan ka samu aljanna domin ta ta ina ake samu da ikhlasi ne da yin ibada domin Allah subhanahu wataala Allah sa da mu fahimta mu sauri mu kare sannan sai yake cewa wal azaima an talabihi khamidatan haka nan ai tajidu al'aza'ima za ka ga ƙudurin mutane khamidatan ya yi bacci ya kwanta ya lafa an talabihi daga neman wannan abu atara zalika zuhudun fil akhirati wa na'imiha yanzu kana ganin wannan zuhudi ne mutane suke yi ma'ana gudun lahira ne gudun lahira mutane suke yi an ba'afu imani da me zaka fassara wannan abun mutane a ce ku zo ku yi aikin da'ar Allah ku shiga aljanna ku bar mummunan aiki ku shiga aljanna amma sai mu zo mu bar kyakkyawan aiki kuma mu aikata mummunan aiki shin saboda muna zuhudun ba ma san lahira ne kamar yadda ake zuhudun duniya ai idan mutum na gudun duniya ai baya santa ko yana kyamarta yana haƙuri da kaɗan to wai abinda mutumin da yake sakaci baya son ya samu ladan Allah din nan ya samu lada daga Allah zuhudun lahira yake yi am ko kuwa wa'afu imanin ne raunin imani ne bi wa'adillahi wa raja'i sawabihi wannan nabin da shi yafi yawa ko yau ba zuhudu bane duk mutumin da yake mai hankali ne ba za a ce ka zo ka je lahira ga aljanna ya ce baya so ba kaga ko mai zuhudun duniya duniya ce baya so an kawo ta tana bin sa yana gudu to yanzu dan Allah a cikin mu akwai wanda ake ce masa kai dan aljanna ne zo ka shiga aljanna shi kuma ya gudu ya ce baya so da a ce kowa daga cikin mu ya san shi dan aljanna ne me zai yi kuma ya san ba zai shiga aljannan nan ba sai da sifa ta yan aljanna ai ko kusa ko alama ba zai zalunci kowa ba ba zai laifin komai ba daga fitowar rana har dare ko ba haka muke ba to amma saboda labari kawai aka bamu na lada cewa akwai aljanna wani ma kamar bai yarda da ita ba to amma kyakkyawan zato dai ga muminai ba rashin imani da hakan bane sai dai raunin alƙawarin raunin imani kai da wannan alƙawarin kamar mutum bai gama yadda da cewa Allah madauki ya wannan alƙawari kuma zai samu ladan ba shi mutumin zai samu ladan ba sai ce wa illa in ba haka ba kuwa falau ta yaqana al-abdu inda bawa yana da yaqini ya sakankance zalika wannan abun haqqal yaqini haqiqanin yaqini wa bashara al-imanu bihi kuma imani da wannan din ya taba bashashata qalbihi can tsatsaken zuciyarsa idan imani da wannan ya shiga zuciyarka ya taba can tsatsaken zuciyarka lamba'asat min qalbihi muz'ijatu shauqi da abubuwan da suke harzika shauki zuwa ga wannan abu da sun zabura daga cikin zuciyarka sun taho ma'ana da an samu zabura daga zuciyarka zuwa ga ka samu wannan abu wa tawajjahat himamu azaimihi ilaihi da kuma himmar wato kudurinka zuwa ga wannan abu da duk wato ya tashi ya fuskanta zuwa ga wannan abu wa tawa'at wa tawwa'at nafsuhu lahu kuma sannan wato zuciyarsa ta jawo shine tawwa'at nafsuhu zuciyarsa ta jawo lahu zuwa ga wannan neman ladan bi kasratin nafaqati ta hanyar mai ta yawaita bayarwa mai ta bayarwa yanzu wani ne yana jin wannan sai ya zaro duk abin da ke aljihunsa ya ta bayarwa ko gashi dai ana ta faɗa shi yasa imanin sahabbai ba zai taba zama daidai da namu ba in annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa'azi irin wannan fa shine fa abubakar ya tafi gidansa ya ɗebo komai din nan ya bayar irin wannan abun aka faɗa amma mu yanzu zamu ji wannan sai mu tashi ana cewa da Allah a kawo taimakon kaza marayu kwamitin kaza da kaza to Allah mu tsoron mu je mu ba su su cinye wannan menene babu tasbitan min anfusihim Allah sauke mana sai yake cewa bi kasratin nafaqati raja'al mathubati dan fatan wato sakamako wali hada qala ta'ala dan haka Allah madauke ce wallahu bima ta'maluna basir Allah mai gani ne ga abin da kuke aikatawa fa ya'lamu amala kulli amilin dan haka yana sanar da aikin kowanne mai aiki wa masdaru zalikal amal kuma ya san masdarin mabubbugar wannan aiki inda ikhlasi in ba ikhlasi fa yujazihi alai kuma zai saka masa akai atammal jaza cikakken sakamako to sai mu tsaya anan dole a didi kuma alhamdulillah mun kare karatun abin da kawo mana na wannan aya insha Allah da rasu gaba sai mu ji aya ta gaba mu ji dan kadan daga cikin abin da Allah ya hore na fa'idoji in kuma sun shiga cikin darasi shikenan wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka